alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna ranar juma'a sha bakwai ga watan zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da sha bakwai hawa yau ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da addarsu thani wato darasi na biyu a na karatun luga a littafin da ake kira da attahani wanda ya shahara da alƙasidatu addaliya alƙasidatu addaliya wadda babban malami al-yusi al-hassan al-yusi ya rubuta domin yabo ga malaminsa malam dan nasir muhammad ibn nasir ad-darai malaminsa ne a darasi na farko mun yi bayani dalilin rubuta kasida din shine malaminsa ya dawo daga haji karo na biyu to sai ya rubuta wannan kasida saboda ya taya shi murna shi yasa ya sa mata suna da attahani eh sai dai sunan ya ɓace kawai kowa daliya daliya daliya daliya to haka mutane ke faɗa to za mu tashi shafi na uku inda mali yake cewa waƙafin alaihi na wazirun wa masami'un lasanan wa laifin filliƙa'i muharradi wa afid guru baddam'i fi arsatiha wastanjidan gurral gama'imi tunjadi فلعل عبرة ساعة يشفى بها إرباب وجد في الجنان مخلدي ثم اسقها فلطالما أسقيتها بدل الحياة بمعين عينك تفأدي وطن عهدت به الشبيبة والصبا إلفين ليس أخوهما بمنكدي ورفلت في أثواب عيش باسق عضباته عنق المحيا أرقدي وقطفت من زهر السرور نواضرا وحصرت منه بالغصون الميدي أيام كنت رخ أيام كنت رخي بال في ذرى حدب علي موسن وموسدي ألهو بأحداث الزمان مراجما لأنوفها عبث الوليد المستدي مرخى الإنان بروض كل لبانة مرحا بها مرح الفلو المخضد الحسن اليوسي رحمه الله تعالى أدرس دي قباتا يا ككسامنا متانين غرين malamin sa gida uku akwai da cijawa mun ji sifofinsu tsofaffi kai akwai waɗanda a tsofaffi mun ji sifofinsu akwai da cijawa su ma ya kawo sifofinsu to na ƙarshe shine saurayi da yake cewa wa fatallahu igina'u kahalin mashhada wa hijal mashikhati fi hadasati amradi saboda haka nau'i na uku shine in ka je garin masu malam to za ka ga akwai saurayi kala-kala to daga cikin sifofin nasu shi wannan saurayi na garin su malan matashi ne lahu igina ukahalin in an same shi to ya wadatar daga samun wancan wato da cijo jarumi mashada wajen mahalarta in yaƙi ake bukata aka je to baka da matsala matashi ne amma ba irin yaran da in an je fada in sun ji waya su gudu ba shi jarumi ne sannan wajen hankali da tunane kuma yana da hankali irin na tsofaffi fi hadasati abradi kuma gashi yana cikin shekaru na shagiri eh ba gemi to zai ci gaba da bayanin sifarsa shi wancan matashin sai ce nawazirun ababen kallo su ne idanu wa masami'un da ababen ji su ne kunnuwa wa ƙafin alaihi abin tsayarwa ne a kansa bi ma'ana duk wanda ya ga wannan saurayi to in ya tsura mai ido sai wa da hali ya yi saboda kyawun da Allah ya bashi yana da sifa kyakkyawa ba idanun da za su ƙura masa ido ba su ga kyawunsa ba haka wa masami'un kuma in ya buɗe baki zai yi magana subhanallahi to za ka ga kowa ya kashe kunni yana sauraron wai wannan matashi me zai faɗa lasanan saboda tsananin fasaha da Allah ya bashi ballantana a ce zai muku hudu ba ko zai muku wa'azi kai sai hankalinku ya tashi to a mahallin shahid wannan saurayin kyakkyawa ne sannan kuma ga fasaha Allah ya bashi eh a larabci akan ce allasanu bi ma'ana alfasahatu bi fatihi sin akan ce allasin bi kasri sin ana nufin alfasih mai fasaha eh misali anta lasinun ai anta fasihun kana da fasaha in za ka yi magana magana za ka yi kowa ya fahimta wannan ake bukata ba ka zo kana magana sai an taro ana wai wami yake nufi sai an taro ya gyaran magana eh nawazir jam'u nazirin ala wazni mafa'il shi ma masami'u haka jam'u masma'in shine wurin ji shine kunni to sai ce walaifin shi wannan matashin kuma kamar zaki yake muharradi zakin da an ka fusata shi filliƙa'i wajen haɗuwa duk sanda za a haɗu da abokan gaba to wannan yaro da ka san zaki yake kuma zakin ma wanda an ka fusata shi to kaga a wannan lokaci in ka tarai za ka san cewa lalle ka haɗu da zaki ka haɗu da zaki alhali lokacin wani ya fusata shi to kaga sai wa da hali ma'ana shi wannan matashin in an je yaƙi ko in an je faɗa to ba ja da baya jarumi ne sosai to yanzu ya gama bayanin karkasuwar mutanen garin su malam yanzu zai baka shawara zai koma zuwa gare ka amma mun ce ta jiridi ya yi kansa yake nufi sai ya sonci kansa sai ya amfani da domiri na muhatab amma da kansa yake ha za yi san ma ta jiridan inda albalagiyin wa'afid ka zubar da gurubar dam'i wasu ka na hawaye jam'u garbin algarbu shine addalu guga ko wasaki to wai in ka je garin su mallan mallan dan nasiru ka kwararar da wasu ka ba ma wasaki guda ba ba guga guda ba ba ka zubar da wasaki da yawa amma wani hawaye ma kai ta kuka fi arasatiha a farfajiyar gidan garin su malam da ka je farfajiyar garin to ka fashe da kuka kai ta zubar da hawaye kai ta zubar da hawaye amma hukuka na na farin ciki hmm? farin ciki guda biyu farin ciki na farko Allah ya gwada ma ka isa garin masoya hmm? kaga wayancan mutane da an gaba ka sifo duk garin da yake dauke da wayannan mutanen kaga ai gari ne na mutanen Allah to wai kai kuka kukan ka fa'idarsa ta farko saboda farin ciki kun san akwai buka'ul farai eh ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya kakkasa kuka kusan kashi ko goma ne to daga ciki akwai kuka na farin ciki shi ba bakin ciki ka kawo shi ba ba wuya ko azaba ke kawo eh a farin ciki ne kawai zai kawo shi ana samun haka nan ko masana masu bincike sun ce hawayensa wai sanyi gare shi sabanin kuka na azaba ko na bakin ciki shi zafi gare haka sun ka faɗa amma ba nasi ba ne so to in farin ciki yawa mutum yawa sai ka ga ya fashe da kuka kama wani shekara ta bakwai yana jami'a ranar sai an ka bashi result ɗinsa sai ya fashe da kuka shekara ta gara shekara hudu shi ya shekara bakwai to ranar da Allah ya nuna mai ansa yana ansa kawai ya fashe da kuka an gace kai kowa na murna kai kuka kake yi ce wala ya daɗi yake shi daɗi yake ji to tun da ya yi kukan na gaga alamu ya nuna ba ya yi kukan wuya yanzu na daɗi da aga wastan jidan ka nemi taimakon gurral gama'imi wajen kukan nan ka nemi taimakon fararen giragizai tun jadi za a taimaka maka mana in ka zo kuka kakka takaita ga hawayen kaɗai a a nemi taimako ce giragizai waɗanda a ɗauke da ruwa farare su taimaka maka yawwa sai a yi ta yi da yana yiwa hawayenka ba su isa gurru jam'i ne na garra'u eh mu'annas kenan guda ɗaya garra'u akan ce al'ardul garra'u ƙasa fara muzakkar sai a ce a garru a garru to in za a yi jam'i shine a ce gurru gurru saboda ga al'ada giragizai farare su ake alamun tsammanin su saukar da ruwa amma kaga girgije jawur da aka san bala'i da ya ciki don iska eh to ka nemi taimako da gurral gama'imi fararen giragizai tun jadi sai a taimaka maka ma'ana ka nemi agajin su masu taimaka maka ya ta kuka karka ta kaita ga iya hawayenka yana yiwa su ƙari saboda in kai kukan nan mai yawa bayan mun ce fa'ida biyu ce fa'ida ta farko shine farin ciki na Allah ya nuna ma ka isa garin masoya mutanen kwarai fa'ida ta biyu kuma sai mutanen su tausaya maka da sun ga kana kuka sai su ce Allah sarki da Allah kai me bukata ka me damuwarka kaga za su tausaya ma amma in ka shigo kana dariya kana wani abin nan sai a ce ka wannan bai kamata a damu da shi fala'alla mai yiwa abarata sa'atin ya hawan ya guda ɗai ƙwalla yan ce abra shine dam'atun hawaye mai yiwa hawaye guda ɗaya da za ka zubar a wannan garin yushfa a warkar da biha da ita wannan hawayen irbabu wajidin zaunannin baƙin ciki muhalladi wanda addawwamamme fil janani a cikin zuciya ma'ana wai yana yiwa saboda hawaye guda in ka zubar sai su zo duk wani bakin ciki da ya maka tutu cikin zuciya sai su zo su yayi maka shi in talauci na ya ma yawa sai su baka kuɗi ka te zuwa jari in jahilci ya ma yawa sai a haɗa ka da su malam su baka karatu in yunwa haka ji kuma a haɗa ka da abinci ƙwalla guda in ka zubar to yushfa mai yiwa a warkar da biha a dalilinta irbabu zaunannen irbabu akan ce a rabba bil makani ai a kama bihi a rabba bil madinati ai a kama biha ya zauna a madina wajdin shine bakin ciki to mai yiwuwa a warkar da zaunannen bakin ciki muhalladi wanda yake abin dawwamarwa fil ja nani bi fatihil jim wanda ya maka tutu a cikin zuciya sai a ce a subhanallah ga ya can yana zubar da hawaye ya aka yi sai ya faɗi bukatarsa sai a ce an gama to ya kaji dalilin da ya sa ya ce can kai kuka eh duk sanda ka yi kuka gaban wanda ya san abin da yake mai tausayi zai tausaya maka sai ce sun maskiha sannan ka shayar da garin nan na su malan da mi za ka shayar da su ga can gaba bi ma'ina ainika da marmarin idanunka tas'adi sai garin nan na sumalan ko garuruwan nan na sumalan za su yi damshi su yi taushi kamar yadda yanzu ba gashi an yi ruwa ba in ka dubi ƙasa ai ta yi mi to wai in ya shayar da garin sumalan da ruwan hawayensa to wai ƙasa tas'adi bisa tas'adi za ta yi damshi ta yi taushi badalal haya a madadin ruwan sama tunda ƙasa in bata samu ruwan sama mi za ta yi za ta bushe ta yi ƙarfi to amma an samu wasu ruwan madadin ruwan sama fa eh sai ta yi damshi wai shi yake nufi wai kai ta zubar da hawaye kai ta zubar da hawaye kana kuka da marmarin ijiyarka sai ƙasan nan sai ƙasan nan ta garin su malam ta yi taushi domin fala ma ya tsawaita sosai ya yawaita askaita haka min ka iso garin nan kai ta addu'a Allah ya shayar da garin su malam ruwa to sai ruwan ba su zo ba yanzu kai ga ka zo to ka shayar da su mana eh wai kamin ya iso garin ya yi ta addu'a Allah muna roƙonka Allah garin su malam Allah ka saukar da ruwa Allah ka ba su ruwa Allah ka cire musu fari sai ruwan bai zo ba kai kuma gashi ka zo to me kake jira to duk wannan yana kinaya ce kan cewa dai kai ta kuka har sai mutanen garin sun fahimci kana cikin matsala sai su taimaka maka in jahilci na matsala ka su baka ilimi in talauci na ma yawa su baka in damuwa ta ta ma yawa a baka shawarwari sai ka samu sauki to wannan kenan to waƙanun ahittu bihi shabibata wasiba to yanzu ya yi abin da malaman balaga suke kira aliltifatu aliltifatu min alkhitabi ila takallu tun farkon kasida ya fara da damiri na mukhatibi arrij bi mun'arijil hidabil wurradi arrij kaga khidabi ne ko wa ajiz min aljiz'i allazi bi hadidihi ka gani واربع على الربع المهيل هنيهة وقف المطية وإذا مررت duk wannan khidabi ne tun sai dawo da damiri na shi da ke magana sai ce watsanun gari ne shi garin su malam in baka san tarihi ne ba a hittu bihi na saba da wannan garin na saba da shi ashabiba ta lokacin samartaka wasu ba da lokacin kurciya bi ma'ana wai can ya yi kurciya can ya taso to yanzu kaga ya mai da zamiri zuwa gare shi kuma dama tun farkon kasida hannan da kai ne yake amma ya yi abin da ake kira tajiridi saboda usulubi ne na udaba'u saboda ya tara maka hankali sai kai tunana a to da wa aiki kila da ni aiki kila da aboki na aiki kila da wacce aiki amma in tun farko kawai ya aza zamirin kansa kaga ba za ka yi wannan tunani ba to shi yasa ya ce can arrij wa ajiz warba wa qifil matiya ka gani anta anta zamirin mai magana amma abokin magana kai to sai ya dawo sai ya ce a hmm ka gani waqif abin nan wa afid gurubar dam'i ko sun maske ha falatala ma askaita duk wannan zamiri ne na mukhadab to sai dawo ga zamiri zuwa kansa aliltifatu min alkhitabi ila takallumi sai ce to gari ne na su malam wanda ahittu bihi na saba da shi ashabibata lokacin samartaka wasu ba da lokacin ƙurciya to da ita ƙurciyat da samartaka ilfaini abokan juna ne in kaga ƙurciya akwai samartaka in kaga samartaka akwai ƙurciya tare suke akhuhuma dan uwansu wane ne dan uwansu wanda a tare da su to laisa ba zai kasance bi munakkari wanda ake kuntata ma ba misali duk wanda a saurayi matashi yana cikin kurciyarsa to za ka gaba komi ke bata masa rai a to ko hawan jini da kake ji so na da hawan jini eh ai garibin jiddan a ce an auna yaro mai kurciya a ce wai an same shi da hawan jini bakon abu ne da cijawa ne so tsofaffi masu shekaru saboda in kana cikin samartaka babu abin da ke bata mare shi yasa za ka ga wannan lokaci ne wanda dan adam yana abin da ya ga dama to wai abin da yake so ya nuna maka shi ko da yan rayu garin su malam yana saurayi ne yana matashi ne ba abin da ka bata mai rai ya sakata ya wala ya shantaki ya bubuda to sai bayanin yadda rayuwarsa ta gudana a garin ya ce wa rafaltu na yi taƙama fi a sawabi aishin a cikin sutura ta rayuwa ba sikin wadda take doguwa ba gajera ba azabatuha jelar wannan sutura ɗin ko azabatuhu azabatuhu jelar wannan sutura ɗin ya ce aniƙil muhayya aniƙi muhayya tana, tana mai ni'imar fuska ko kuma aniƙil muhayya ina mai ni'imar fuska argadi kuma yana wadda take mai yalwa ma'ana ya kasance yana takama a cikin tufafi tufafin ma an yi su na alfarma na takama an yi musu jela ƙasa jelan ma tana ja ga ƙasa yana babbudawa sannan aniƙil muhayya kuma in ka kalli maganarsa fuskarsa kuma tana cikin ni'ima argadi kuma da take mai yalwa duk wanda ka kalli fuskarsa ka ganta lukui-lukui yan kumatu sun taso eh sannan ga ta da yalwa ba ta da alamun bakin ciki akwai nishadi alama ce ta mi ta jin daɗi to wai haka yan rayu a garin su malam sadda yana can sutura yake kaya yake sawa zai sa riga in ya sa riga tana da jela ƙasa yana tafiya yana bubudawa saboda lokaci ne na samartaka sannan kuma da ka kalli maganarsa fuskarsa ita ce almuhayya alwajihu za ka ganta aniƙin ma'ana tana cikin ni'ima tana shayin tana kyalkyali argadi sannan kuma tana mai yalwa babu kunci cikin fuskarsa ya ce wa katsaftu na dinga katsat min zahari sururi fure na farin ciki duk inda farin ciki yake sai da na je ni kaci furansa nawadira furannin nan kuma masu, taushi masu ni'ima ma'ana ba su bushe ba wa hasartu minhu kuma na dinga karya minhu daga wannan rayuwar ko daga wannan furen bilgusu ne da rassa na itaciya almuyyadin masu jujjuyawa kasan har yanzu masu kuɗi amma laraba su sun kafai wannan al'ada in ba larabe ya gida sai koma gefen gida ne sai ya yi abin da ake kira albustan wata yan gona haka a ɗan shushuka itace da sauransu da yan furanni sai kaga lokaci irin da yamma haka ana zazzagayawa shi da yaransa da matansa a ja wannan fure a yi kaza a yi kaza a yi kaza ana shakatawa to wai haka ya sadda yana garin somala eh shi rayuwa kawai ta morewa saboda haka shi har ya gama rayuwa ta garin su malam bai haɗu da bakin ciki ba bai haɗu da abin da zai musguna masa rai ba kullum cikin ni'ima yake to shine ya kamanta yadda yake abin nan jujjuyawa cikin farin ciki da kasan yadda mai gona zai shiga ya ja wannan fure ya ja wannan reshe da sauransu to shine wa hasartu na karya minhu daga wannan furen bilgusuni da rassa na itaciya jam'u gusnin almuyyadi jam'u ma'idin masu ɗan jujjuyawa haka eh za a ga ice na fure iska na buga sai kaga yana ɗan lilo to ya ka dinga katsarsu yana karkatsarsu to duk wannan kinaya ce kan cewa shi ya juya garin su malam yadda yake so eh ba sa mai wani kangi ko wani takunkumi ko wani dabaibayi ko wani mari ba a'a ya shiga inda yake so ya sa abin da yake so ya hau abin da yake so ya ci abin da yake so ya komai ya duk abin da yake so wai wannan duka yana sauwara maka ni'imar garin su malam don ka san ba karamin gari na ba duk garin da za a bar matashi shi irin wannan rayuwa kai ka san garin na akwai albarka ciki wannan duk shimfiɗa ce kan cewa za a yabe malam ba a fara maganan malam ba sai ce ayyama kamar ka tambaye shi malam aliyusi yaushe kai wannan rayuwa mai daɗi sai ce to ka tuna ayyama wasu kwanaki ne ai uzukur ayyaman wasu kwanaki ne kuntu da ni kasance rahiya balin mai yalwar zuciya zuciya ta bata taba kunci ba kullum yalwa ta gare ta mana ba bakin ciki babu damuwa ya ce kuma na kasance fi zara a cikin farfajiyar hadibin mai bani kariya ko laihi ni maka to akwai wanda kare ni zai yi bai bari a taba ni eh shine hadibin alayya a kaina muwassinin shine mai sa ni in yi bacci wa muwassidi kuma mai sa mini matashin kai shine fulu in na je na yi wasa ta na gaji jiki na ya gaji sai in zo kawai in mai da jiki na hilo sannan ya sani in yi bacci ma'ana mahaifinsa ma'ana wai waccan rayuwa ko da yi ta a gaban mahaifinsa yi so da haka mahaifinsa shi ke bashi kariya da ya ɗauko magana ya bige yaren mutane an ka biyo shi da gudu sai uba ne hitare in ya je ya yi wasa ta ya gaji ya dawo baba ne na nan zaune sai ya sheko shahayi mai kawahu kai to sai ce alhu na kasance ina wasa bi ahdasi zamani da musibin zamani ga al'ada musiba ta zamani ba bakin ciki daga kawowa ba to shi wasa ma haka da ita dan bai dauke ta eh bai dauke ta kowai ba ko kore ta komi bai dauke ta ba shi wasa yake yi bi ahadasi zamani da musibin zamani muragi mai ina mai turmuzawa ga ƙasa li'unufiha ga hantunan musibin nan haka yake kama duk wata musiba yan tattunkare shi sai ya turmuza hancinta ga ƙasa don ya nuna mata ya yi ƙaryanta ya ce abasal walidi kuma ina wasa irin ta ɗan ƙaramin yaro almustadi mai wasa da ya tsana abin wasan nan na yara to wai irin irin yadda yaro ke wasa da ya tsana to haka yake wasa cikin garin murakhal inani ina wanda an ka sake mai linzami shi ba a sa mai da baibi ba ka san akwai yaron da baba ne zai sa mai sharuɗa kar ka je gidan wani me yasa kuke takura mana muna karatu wai ku tafi karatu muke yi murakhal inani ina mai wanda an ka sake ma linzami biraudi kulli lubanatin tare da sauwaƙewa duk wata bukata lubana ai alhaja ma'ana baba ne ya sake mai linzami shi duk abin da yake so bai cikin yaran da babansa ya samai mari ko ya ce mai karka je gidan wani karfe kaza karka fita karka yi kaza karka yi kaza shi a sake mai ragama an kai an ka ce je kai abin da kake yi kaga dole ya ji daɗi ga kuɗi ga abinci lafiya lau ga uba ne na kare shi sai ce marihan ina mai takama ina mai takama biha da wannan bukatat marhal faluwi takama irin ta ɗan dukushin doki shine ɗan saurayin doki al mai taunan linzami za a ga doki in yana ɗan matashi to za a ga yana wasa ya tuma nan ya faɗa nan ya yi kaza ya yi kaza eh to ya haka ya dinga yi to mala al-yusi kenan to shine al-mukhdidi sai kaga ya ya tauna linzami ya yi kaza ya ciji kaza ya bugi kaza in ya gama abin da yake na wasa kuma ya dawo inda uwa ta ya yi kwanci ne to haka yake yi an sake mai linzami sai ya ce tumaye tumaye ne ya hau kaza ya yi kaza ya yi wasa kaza in ya gaje ya dawo inda mahaifi ne ya laɓe tunan za mu tsaya insha Allah sai wani sati sai a tashi baiti na gaba la akhtashi zufuran wala naban wala ashjali baini mugawwirin aw munjidi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته